أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna sha ɗaya ga watan Jumadal Ula, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya. Kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin lamiya ta babban malami shekul islam abil abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat harrani wannan kuma shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan littafi kuma kila ya zama darasi na ƙarshe a cikin karatunmu na wakila insha Allah. To kamar yadda aka saba mukan karanta a biya din saboda dai ya zama ko da yaushe muna tunawa da su don kada ya zama an manta. Yau ma insha Allah za mu ci gaba da za mu karanta kamar yadda muka saba. Bismillahir Rahmanir Rahim. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر وفضل صادق لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نسخ الكرام الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها أو كل ما يتخيل قرها لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأكر بالميزان والعود الذي أرجو بأني للوريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم وموحد ناجل وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل وإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك مؤول waɗannan su ne dai baituka guda goma sha ɗaya wa'anda guda goma sha shida kai ko wa'anda muna ta nanata su ne don gudun kada su suɗuce mana yanzu in mun kammala littafin kaga sai dai kowa ya ɗan dinga yin muraji a gida don ba laifi ba ka dinga koyar da 'ya'yanka inda suna da baki kawai ka dinga hanyar muraji a cikin sauƙi kenan dinga koya musu da baiti daidai idan kuma baka da baka da 'ya'ya in kana koyarwa ka ka samu wani aji cikin ɗan makarantar ka ka sa musu baitukan ba su da yawa sai ka sa su haddace wannan yana cikin hanyoyi ko kuma kai da kanka ka samu wasu ɗalibai ka sa littafin sai ku dinga biyawa tare wannan biyu yana daga cikin hanyoyin da zai taimaka wajen ya zama karatun ba a manta shi ba. Darasinmu dai na ƙarshe shi ne ainihin wato baituka da muka yi tun daga والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل زوا كما بيت وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مكمل ويو بيت مقال الناظم رحمه الله wato shi kuma wannan baitin yana magana akan al'imanu bil jannati wan nar wato imani da aljanna da kuma wuta sai ainihin wato shekul islam yake cewa wannaru ya slaha shakiyu bi hikimatin wannaru wuta ya slaha shakiyu wato taɓaɓɓe yana shigarta bi hikimatin kuma akwai hikima wa kazattakiyu haka ma mai tsoron Allah ilal jinani sayadkhulu ilal jinani shi kuma zai shiga aljanna akwai hikima Allah maɗaukakin sarki ya ce shakiyi wanda yake ba mai tsoron Allah ba ya shiga wuta shi kuma mai tsoron Allah ya shiga aljanna kamar yadda abu rufaida mai wannan wanda ya wannan sharhin yakan fassara wasu ɗaiɗaikun kalmomi kafin ya shiga cikin sharhin Allah ya masa Allah ya saka masa da alkhairi yake cewa al-mufradat yaslaha da aka ce wannaru ya slaha ai bi ma'ana wannaru ya dukulaha ya dukulaha wuta ya slaha bi ma'ana ya dukulaha an fahimta ku? ashaƙiyu diddu sa'id shi kuma ashaƙiyu shi ne taɓaɓɓe diddu sa'id kishiyar mai arziki mai arziki shi ne a sa'id wanda yake matsiyaci kuma taɓaɓɓe shi ne kuma ashaƙiyu almuradu bihi abinda ake nufi da shi anan abdallu ghairul muhtadi fataccen da ba shiryayye ba kenan wannan wuta yaslaha shaqiyu wato fatacce wanda ba shiryayye ba yana shigarta bi hikimacin kuma da hikima wa kadhattaqiyu haka ma attaqiyu ay man yattaqillaha wanda yake jin tsoron Allah ila aljinani izuwa aljinan aljinan jam'i ne na aljanna jam'u jannati wato jam'i ne na aljanna asharhu wa min al-iman bil yawm al-akhir malai yace yana daga cikin imani da ranar lahira al-iman bi anna al-jannata haqqun imani da cewa ita aljanna nan gaskiya ce wan naru haqqun kamar yanda ita ma wuta gaskiya ce wa annahuma makhluqatan al'an kuma hakika da wutar da aljannar wato an halicce su halittattu ne al'ana yanzu ma'ana yanzu maganar da ake an Allah ta'ala ya riga ya halicci aljanna ya kuma halicci wuta la tafani abadan kuma da aljanna da wutar la tafani abadan wai ba za su taba karewa ba har abada wa qad a'adda Allahu al-jannata dara khuludin lalle Allah madaukakin sarki ya tanadi aljanna a matsayin gidan dawwama lil muttaqina ga masu tsoron Allah Allahumma ja'alna minhu wan nara ita kuma wuta dara iqabin Allah madaukakin sarki ya tanade ta a matsayin gidan uquba lil ashqiya ga waɗanda suke tabaku Allah ka kubutar da mu ka tseratar da mu daga cikin su bal yake ta hiya daru khuludin abadiyun lil kafirin wal mushrikin ai ita wuta gida ne na dawwama dindindin har abada ga kafirai da kuma mushrikai wal imanu bil jannati wan nari yatahaqqaqu bi thalathati umurin mana yake cewa imani da aljanna da wuta yana tabbata da wasu al'amura guda uku al'amrul awwal al'amari na farko annahuma da aljannar da wutar haƙƙun gaskiya ne la raiba fihi ma babu wani kokonto game da ainihin wato aljanna kamar yadda babu kokonto game da wuta qala ta'ala ubangiji ta'ala ya fara tawbihan lil mukaththibina lin nar yana mai ainihin wato zargin waɗanda suke ƙaryatawa lin nar ga wuta wanda suke wato Allah ta'ala yana zargin masu ƙaryata wuta cewa babu babu wata wuta yace yawma yud'auna ila nari jahannama da'a ranar da za a tunkuɗa ƙeya ilan nar zuwa ga wuta ta ainihin wato jahannama da an tunkuɗawa ran da za a tunkuɗa ƙeya zuwa ga wutar jahannama tunkuɗawa a tunkuɗa ƙeyar waɗanda suka ƙaryata waɗanda suka kafurta a ce da su hazihin naru wannan ita ce wuta allaci wadda ta kasance kuntum biha tukadzibuna kuke ƙaryatawa to kaga annaru allati kuntum biha tukadzibuna ina suka karyata game da wuta a can a lahira ko anan kaga hadihi naru an tunkuɗa ƙeyasu zuwa wutar ana cewa ita ce wutar da kuka dinga karyata kaga ya nuna cewa ashe ba lokacin Allah ta'ala ya halice ta ba tuntuni da ma Allah ta'ala ya halice wuta suratu tur wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya kuma cewa hadihi jahannamu wannan wutar jahannama ce allaci kuntum tu'aduna wadda aka dinga wadda aka yi muku alƙawarinta islauhal yawma ku shige ta a yau bima kuntum takfuruna saboda kafurcewa da kuka dinga yi kun kafurce da ita kun ce babu ita to ku shige ta an ubadata bin samit kaga duk waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa lalle wutan nan akwai ta wa an ubadata bin samit radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida Allah ilaha illa Allah wanda yake ya shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida annabi muhammad bawan Allah ne manzon sa ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya yadda annabi isa bawan Allah ne manzon sa ne wa kalimatuhu kuma kalma ce daga Allah alqaha ila maryama da ya sanya ta ga nana maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah wal jannata haqqun kuma ya yarda cewa aljanna gaskiya ce wan nara haqqun wuta ma gaskiya ce adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amali gurgudan aikin sa sahihu wannan hadisi ne ingantacce a kharajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 3435 imam muslim ya fitar da shi hadisi na 38 قال الإمام البربهاري رحمه الله إمام البربهاري في شرح السنة أتكلم لتافن شرح السنة أشافي نتلاتين دقيقة توا والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان da yin imani cewa aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce kuma hakika da aljanna da wutar makhalukata ne Allah ya riga ya halice su wa qala al imamu ainihin wato al'imamun raziyani rahimahumullah al'imamani kai wa ƙalal imamani arraziyani rahimahumullah manya-manyan limamai guda biyu su ma Allah musu rahama sun faɗa fi asalin sunna wa taƙaduddin wato a cikin asalin sunna sunna da kuma ayyata a shafi na ainihin wato ɗari uku da ashirin da ɗaya al-intisar wal jannatu wan naru haqqun suka ce da aljanna da wuta gaskiya ne wa huma makhluqatani kuma ubangiji ya riga ya halice su la tafniya ne abadan ba za su taba karewa ba har abada wal jannatu sawabun li awliyai ita aljanna sakamako ce ta waliyan Allah waɗanda suka bi Allah wan naru ita kuma wuta iqabun li ahli ma'asiyati ita kuma azaba ce da hukuma ga waɗanda suka saba masa illa man rahim illa man rahima sai wanda ubangiji ya ji kansa ko illa man ruhima sai wanda aka ji kansa asani abu na biyu annahuma kaga kenan ya ce dama imani da aljanna da wuta ya kunshi al'amura guda uku to mun ji al'amrul awwal shine aljanna da wuta gaskiya ne al'amrul tsani kuma shine annahuma da aljannar da wutar makhluqatani an halicce su mawjudatani al'an suna nan samammu ne a yanzu qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wattaqun nara ku kiyayi wuta allati uiddat wadda aka tattale ta lil kafirina ga kafirai kaga uiddat an riga an tanade ta wa atiu Allah ku yi wa Allah da'a war rasula da manzon Allah la'allakum turhamuna za ku wato za a ji kanku wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga samun gafarar ubangijinku wa jannatin ku yi gaggawa zuwa ga samun aljanna ardu has samawati wal ard wanda aljannan nan fadinta fadin sammai da kasa uiddat lil muttaqina an tattale ta an tanade ta lil muttaqina ga masu tsoron Allah kaga can wuta an ce uiddat aljanna ma uiddat da haka kalmar ko ainihin wato fi'ilin uiddat ya nuna cewa yanzu haka maganar da ake yi tuna Allah madaukakin sarki ya halici aljanna ya tanade ta wal i'dadu huwa tahyi'a abinda kalmar i'dad take nufi shine at-tahiyatu shiryawa da tanada Allah ta'ala ya shirya wuta ya shirya aljanna ka duba sharhu lam'atu na irtiqad na ibn usaymin a shafi na 131 fa uiddatil jannatu an tanada aljanna lil muttaqina ga al muttaqina masu tsoron Allah kama uiddatin naru kaman yadda aka tanadi wuta lil kafirin ga kafirai wa fihi a cikin wannan magana tasrihun akwai bayyanarwa bi isbati wujudil janna da tabbatar da samuwar aljanna wannan da wuta al'an yanzu haka. An ibn Abbas na radiyallahu anhu ma qala an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inni ra'aytul jannata yace hakika na ga aljanna kuma ra'ayi ayin ba a mafarki ba kuru-kuru Allah ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aljanna yana sallah lokacin a cikin salatul khawf yana sallah sai ainihin Allah ta'ala ya bujiro masa da aljanna aka nuna masa ita yace fatana waltu on qudan har sai da na tsora hannuna akan wani dodo wato wani dodo ko nonan aiba ko nonan ainihin wato abin nan abin nan inibi ko dabiro eh ya sai da ya tsora hannunsa akai yace sai kuma ya janye hannunsa yace walau asabtuhu da na tsinko da na ciro shi la akaltum minhu to da kuma kunci daga wannan ɗan itacen ma bakiyatin duniya to kuma da duniya ta tashi saboda shi ɗan itacen aljanna ana tsinkarsa yana kuma dawo kana tsinka kana kuma duba ya ga ya dawo na fatan gane kuma dama ka'ida shiga aljanna sai an mutu to da an ci to da duniya ta tashi yace wa ra'aytun nara sannan naga wuta shi sa a ciki a farko aka ga ya mika hannunsa kuma sai aka yayo baya to duk sun yi tambaya cewa me ya mika hannun ya faɗi shine yace ainihin wato ra'aitul jannata fatana waltu unqudan to kuma muka ga gayo baya yace ra'aitul nara wuta na gani wuta na gani falam ara manzaran kal yawmi qattu ban taba ganin wani abun kallo afza'u mafi muni ba irin abin da na gani a yau ma'ana ya ga wuta ke ba abin da ya kai wuta muni wa ra'aitu aktsara ahliha yace naga kuma mafi yawan mutanen cikin wuta annisa'u mata ne kamar yadda ya faɗa ya faɗi cewa suna yawan butulci suna yawan kafurcewa abokin zama butulcewa abokin zama ko suna ainihin wato yawan la'anta suna yawan tsinuwa suna kuma ainihin wato wato yawan korafi tuksirna shaka a wani gurin ya ce tuksirna shaka saboda yawan korafinsu a wani gurin ya ce yakfurna suka ce a yakfurna billah suna kafurcewa Allah ya ce a yakfurna al'ashir suna butulcewa abokan zamansu wannan hadisin sahihi ne a qaradahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1052 imam muslim hadisi na 100 na 900 da ainihin wato da bakwai وروى مسلم امام مسلم يروي حديثي ن 466 عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi nafsu muhammadin biyadi wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa law ra'aytum ma ra'aytu da kun ga abin da na gani la zahiftum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kathira da kun yi kuka da yawa qalu suka ce ma ra'aita ya rasulullah me ka gani me ka gani ya ma'aikin Allah qala ra'aytul jannata wan nar yace naga aljanna da wuta yanzu akwai su ko babu akwai su shine ma'ana al'amru thani shine annahuma makhluqatan mawjudatan qala al-imam ahmad rahimahullah fi usul as-sunnah imam ahmad a cikin usul as-sunnah shafi na 91 zuwa 93 a cikin hashiya ta amr yake ta wal jannatu al janna wan naru da wuta makhluqatan imam ahmad yace yanzu haka an halice su kama jaa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faman za'ama annahuma lam tukhlaqa duk wanda yake riya cewa ba a halicce su ba wa huwa mukazzibun bil qur'an to wannan mai ƙaryata alqur'ani ne wa hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mai ƙaryatawa ne ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar bana tsammanin ma yayi imani da aljanna da kuma wuta wa qala ibn abi al-izz rahimahullah ibn abi al-izz al-hanafi Allah ya masa rahama shi ma a cikin sharhul tahawiyya a shafi na 641 yace ittafaqa ahlus sunnati ala anna aljannata wan nar makhluqatan mawjudatan al'an yace malaman sunna gaba ɗaya ahlus sunna sun hada kan cewa da aljanna da wuta Allah ta'ala ya halicce su kuma suna nan a yanzu haka walam yazal ala zalika ahlus sunna yace kuma ahlus sunna basu gushe ba suna kan wannan tafarki na cewa aljanna da wuta Allah ya halicce su kuma suna nan yanzu haka hatta na bagat na da gaton min al-mu'tazila har sai da wasu ma wayanda suka wato wasu wannan hatta na bagat na da gaton har sai da wasu masu bayyana suka bayyana min al-mu'tazila daga mu'tazilawa ai hatta zahara kenan na baga ai bi ma'ana zahara har sai da masu bayyana suka bayyana daga mu'tazilawa wal qadariyya da qadariyya fa ankarat zalika to sune suka yi inkarin wannan cewa babu aljanna babu wuta al'amuru salis al'amari na uku wanda yake tabbatar da cewa lalle ka yi imani da aljanna da wuta to shine annahuma da'imatani kuma da aljannan nan da wuta dawwamammu ne la tafniya ne abadan ba za su taba karewa ba har abada aljanna ba za ta kare ba wuta ma ba za ta kare ba qala allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa fil jannati game da aljanna wa ahliha da yan aljanna yace jazaohum inda rabbihim sakamakonsu a wajen Ubangijinsu, jannatu adinin, aljanna ce ta dindindin ta jirimin ta hati al'anhar, ƙoramu ke gudana, suna gudana ta ƙarƙashin ta khalidi na fiha abada, suna masu dawwama a cikinta har abada. Wa ƙala ta'ala alin nari wa ahliha, haka Ubangiji ta'ala ya faɗa game da wuta da ‘yan wuta, ya ce, Inna Allah la'anal kafirina, lalle Allah ya la'anci kafirai wa adda lahum sa'ira, kuma ya tanadan musu wutar sahira khalidina fiha abada za su dawwama a cikin ta har abada la yajiduna waliyan ba za su samu wani masoyi ba wala nasira ko kuma wani mai taimako suratul ahzab an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuqalu li ahli aljanna za a ce wa yan aljanna ya ahlal jannati ya yan aljanna khuludun la maut dawwama ce babu mutuwa waya wali ahalin nar haka za a ce wa yan wuta ya ahalan nar ya ku yan wuta khuludun la maut dawwama ce kawai babu mutuwa wannan hadisin sahihi ne Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 6545 قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله أبو عثمان الصابوني الله يمسى رحمه يلا في عقيدة السلف وأصحاب الحديث game da aƙidar magabata da malaman hadisi a shafi na sunan littafi ne aqidatu salaf wa ashabil hadith a shafi na 77 yace wa yashhadu ahlus sunnati ahlus sunna sun shaida annal jannata wan nar makhluqatan cewa da aljanna da wuta halittatu ne an riga an halicce su wa annahuma baqiyatani kuma hakika za su ci gaba da wanzuwa la tafniya ne abadan ba za su kare ba har abada wa ahlul jannati kuma yan aljanna la yakhrujuna minha in sun shiga ba za su taba fitowa daga cikin ta ba har abada abadan har abada kazalika ahlun nar haka ma ‘yan wuta alladina hum ahaluha wa'yanda su ne ‘yan wuta ɗin khuliqulaha wa'yanda aka halicce su da ma can dan su shiga wuta la ya kharujuna minha abadan su ma ba za su fito ba daga cikin ta har abada akwai wa'yanda ba dan wuta aka halicce su ba za a shiga dai a dan wawanke su a fitar a barkake su kuma a fito da su amma akwai wa'yanda dama can an halicce su ne dan su zama makamashin wuta to su ba za su fito ba har abada وقال الإمام الطهاوي رحمه الله في عقيدته إمام الطهاوي أتكن لتافل على عقيدة الطهاوية الله يمسى رحمة أتكن شافنا خمسين لقاء تعليق الباني ينتهى والجنة والنار مخلوقتان يا الجنة دوتا هل تتوني أرجع عنها لتشيسو لا تفنياني بلا سكاري با فالجنة إتا الجنة مأوى أوليائي مقومة تمسو يا الله والنار إتا كموتا إقاب لأعدائي wato ukuba ce ga makiya Allah wa ahlul jannati fiha mukhalladuna sannan yan aljanna a cikin aljanna za su dawwama wa qala ibn hazm rahimahullah fi al-fasl ibn hazm al-andalusi al-andalusi Allah ya masa rahama a cikin al-fasl yake cewa mujalladi na biyu shafi na 399 yace ittafaqat firaqul ummati kulliha wato ɓangarorin al'umman musulunci gaba ɗayansu sun haɗu ala annahu la fana aljannati akan cewa aljanna ba ta ƙarewa wala li na'imiha haka ni'imar aljanna ba ta ƙarewa wala nara wala li azabiha haka ma wuta ba ta ƙarewa azabar wuta ma ba ta ƙarewa illa jaham bin safwan wanda kawai ya fandare ce shi bai daba sai jaham bin safwan wato wato masu wanda suke yake shugabantar kungiyar jahamiya a duba can kasa tambiha ne akwai wasu tambihi guda biyu yace wa qad nusiba al-qawla bi fana'il nari ila shaykh al-islam ibn taymiya wa tilmizihi ibn al-qayyim rahimahumullah hakika ana danganta maganar cewa wuta za ta kare wai ana danganta ra'ayin karewar wuta zuwa ga shaykh al-islam ibn taymiya da almajiransa ibn al-qayyim wai ana danganta musu cewa su suna ganin wuta za ta kare walakin nan rajiha sai dai zance mafi rinjaye ko abin da ya rinjaye min a kawali ma daga maganganunsu in ka tattara maganganunsu za ga maganar da tafi zama rinjayayya a wajensu isbata adami fana'iha shine tabbatar da rashin karewar wuta da husni zanni bihi ma saboda kyautata musu zato sannan waka ma sarraha bi zalika shaykhul islam kuma kamar yadda ma shi kansa shekul islam ibn taymiya ya faɗa ƙarara fil fatawa a cikin littafin sa fatawa mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari uku da bakwai haisu ya kula inda yake cewa qad ittafaqa salaful ummati wa a'immatuha haƙiƙa wato magabata na wannan al'umma da jagorori malaman wannan al'umma wa sa'iru ahlus sunnati wal jama'a da sauran ahlus sunnati wal jama'a dukkan su sun tafi ala anna min al makhluqat cewa daga cikin ababen halitta ma la yuqdamu akwai wanda ba a rasa shi wala yafna bil kulliya ba kuma ya karewa kwata kwata kal jannati wan nar kaman aljanna da wuta wal arsh da al arsh wa gairi zalika da makamancin haka yanzu kaga nan ya tabbatar da cewa wuta za ta kare ko ba za ta kare ba ba za ta kare ba wa kadhalik wa kadhalika ibn al qayyim haka ma ibn al qayyim fi sahih al wabil sayyib a cikin sahihu wabil sayyib a shafi na 44 ya kulu shi ma yana faɗa anil jannati wan nar game da aljanna da wuta yace wa hatani darani la tafniyani wayannan gidaddaji guda biyu ba sa kare yanzu shi ma an tabbatar da cewa ya tafi akan mazhabi na ahlus sunna cewa wuta ba ta karewa kamar yadda aljanna ba ta karewa asani kauli na biyu ko tambihi na biyu wa qad qala ba'd ulama wasu daga cikin malamai su kuma suka ce innan nar ai ita wuta narani wuta ce iri biyu narun tafna wai akwai wutar da za ta kare wa narun wala tabqa bata bata wanzuwa wa hiya narul usat ita ce wutar masu sako na fatan gane da an gama babbake masu sakon an gama yi musu hukuma aka fitar da su gaba daya wai wannan wutar ita sai ta kare sannan suka ce wa narun tabqa akwai kuma wutar da za ta wanzu wala tafna ba za ta taba karewa ba abadan har abada wa hiya narul kuffar suka ce ita ce wutar kafirai wa hadha ma qarrarahu al-imam al-albani rahimahullah wannan kuma kaulin ko wannan ra'ayin na cewa wuta iri biyu ce akwai wanda za ta kare akwai wanda ba za ta kare ba shine abinda albani ya tabbatar rahimahullah fi sharhihi wa ta'liqihi ala al-aqidatu tahawiyya a ta'liqi da kuma sharhin da yawa littafin al-aqidatu tahawiyya shafi na 51 walakin hadha al-qawl sai dai wannan kaulin cewa wuta iri biyu ce akwai wadda za ta kare akwai wadda ba za ta kare ba wannan kauli ne ya hataju ila dalil yana buƙatar hujja li'annahu amrun gaibiyyun domin game da al'amarin wuta al'amari ne na gaibu wal aslu fihi tawaqquf asali ku game da abin da ya shafi gaibu in babu wani dalili shine a tsaya a tsaye tawaqqufi walidha ashara al-imam ibn usaymin rahimahullah dan haka ne ma sheikh ibn usaymin yayi ishara ila da'afi zuwa ga raunin wannan kaulin fi kama fi tafsirihi as-samin kamar yadda yazo cikin tafsirin sa as-samin mujalladi na hudu shafi na 95 haythu qala inda kita lakin zahiran nususi khilafa zalik sai dai zahirin nassosin alkur'ani da na hadisi shine sun saba wa wannan kaulin cewa wuta iri biyu ce akwai mai kariya akwai wanda ba ta karewa wa annan nara wahidatun nusus in ka kalli nassosin alkur'ani da na sunna sun tabbatar da cewa wuta guda ɗaya ce lakin sai dai azabaha azabar wutar ce yukhaffaf wa yusakkan ana sassautawa wasu ana nauyayawa wasu ita azabar wutar ce wani a ɗan sassauta masa wani kuma a tsananta masa bi hasabi amalin insan gwargwadon aikin mutum wallahu a'lam amma zancen cewa wuta kala biyu ce akwai wanda take ta masu sako ana gama yi musu uquba za ta kare akwai kuma ta kafure wanda ba ta kare wannan babu wani dalili da ya tabbatar da haka an fahimta wa rahimallahu al-qahtani Allah ya rahama ga malan qahtani haythu qala fi nuniya inda ya faɗa a cikin nuniyatihi yace wal jannatul ulya wa naru jahannamin darani lil khasmaini daimatani yace wai wal jannatu da al janna al ulya madaukakiya wa naru jahannamin da wutar jahannama darani wannan wasu gidaje ne guda biyu lil khasmaini na abokan husuma guda biyu kafirai da mu'minai daimatani kuma dawwamammu ne za su kare ba wa yaqulu al hakami rahimahullah haka alhafizul hakami Allah masa rama shi ma a cikin aljauharatul farida yace wan naru haqqun wa jannatun na'imi wala naqulu tafna wala zal ana tuftaqadu wan naru haqqun yace wuta gaskiya ce wa jannatun na'im haka aljannat ni'ima ita ma gaskiya ce wala naqulu mu ba ma fadin tafna cewa wuta za ta kare wala wato ba ma cewa aljanna za ta kare wala za ko kuma waccan wutar ta farko mu ce za ta kare ko kuma wala na kulu tafna ba ma cewa wuta za ta kare wala za ko kuma mu ce wannan aljanna za ta kare al'ana tubtakada ne ko kuma mu ce wala za al'ana tubtakada ne ko mu ce wannan a yanzu babu ita shine wala za ko kuma mu ce wannan aljanna da wuta a yanzu magana da ake tubtakada ne babu su sai nan gaba Allah ta'ala zai halicce su ba ma faɗin haka ma'ana muna cewa akwai aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce kuma ba sa karewa kuma mawjuda ta ne suna nan a yanzu haka qultu bala abu rufaida yake cewa kada an karatil jahamiyatu wal mu'tazilatu wa qaumun min ar-rawafid khalqul jannati wan nar sai dai an samu wasu daga cikin jahamawa da mu'tazilawa da wasu daga cikin rafidawa yan shi'a sun yi inkarin halittar aljanna da wuta wa annahuma mawjudatani kuma sun yi inkarin cewa aljanna da wuta akwai su samammu ne wa za'amu suka riya cewa anna khalqahum al'ana abatun a ce akwai aljanna da wuta yanzu ma ai wasa ne ya zama wargi la fa'ida ta anhu ba shi da wata fa'ida ka ce an halicci aljanna kuma ba yanzu za ta yi aiki ba an halicci wuta ba yanzu za a amfani da ita ba ai ba wata fa'ida su a wajen su fa wallahu ta'ala munazzahun anil abas suka ce kuma ya Allah ya tsarkaka gabar wasa a ce ga aljanna ga wuta yanzu ai ya zama wa kuma ai ubangiji ya tsarkaka gabarin wasa a fahasibtum anna ma khalaqnakum abathan har sai su kawo wannan ayar yanzu kuna tsammanin mu halicce ku kawai dan wasa wa annakum ilaina la turja'una kuma ku ba za a dada ku zuwa gare mu ba fa ta'ala Allahu al-malikul haq ubangiji Allah madaukakin sarki sarki na gaskiya ya daukaka la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta abota ta masa sai shi rabbul arshil karim ubangijin al'arshi mai girma ثم هذا تجاهل sannan wannan jahilci ne wa takaburun da kuma girman kai an nususul kitabi wa sunna ga barin nassosin alkur'ani da na sunna wal ijma da ijma'in malamai wannan girman kai ne ga ayoyi ga hadisai da sun tabbatar da akwai aljanna an halice sun yi kaza kuma wani yazo ya inkari wa qad qala al imam ahmad hakika imam ahmad rahimahullah fi usul sunna a cikin usul sunna littafin sa sharhi wato safa shafi na 93 yace fa man za'ama annahuma lam tukhlaqa wanda di yake yariya cewa aljanna da wuta ba a halicce su ba ai aljannatu wannan fa huwa mukazzibun bil qur'an wannan ya ƙaryata alqur'ani wa hadith rasulillah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wala ahasibuhu yu'minu bil jannati wan nar yace kai ni kwata kwata bana tsammanin wannan mai irin wannan aqidar ma yayi imani da aljanna da wuta qala an-nazim rahimahullah ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل wannan su kuma baitin suna magana game da isbatu fitnatul qabr tabbatar da tambayar kabari wa na'imihi da ni'imar kabari wa azabihi da kuma azabar kabari sai ce wa li kulli hayyin kowane mai rai akilin mai hankali fi qabrihi amalun to a cikin kabarin sa akwai wani aiki yuqarinuhu da zai hadu da shi hunaka a can wa yus'alu kuma za a tambaye shi akai الشرح أشار الناظم رحمه الله واتو الناظم ينين إشارة في هذا البيت أو أن بيتي إلى إثبات أحوال القبر إذوا تبتد حالير تكين قبر وما فيه دا أبن دكي تكين قبر من فتنة نتنبيا ونعيم دا نئمة وعذاب دا عذاب وذلك أبن دي ساحك لأن القبر دومن شي قبر وما فيه دا أبن دكي تكين هو أول منازل الآخرة شيني فرقم مسوكا لاهرة daga cikin masaukai da mutum zai taka zai sauka kafin ya je lahira akwai kabari kuma kabari shine farkon masaukin wa anna man mata kuma duk wanda ya mutu faqad qamar qiyamatu shi kam alqiyamata ta tsaya fa ahlul jannah fa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi hadha sun yi imani da haka wa bi kulli ma yakunu da kuma duk abin da zai wakana ba'dahu bayan shi kansa kabari din ko a tambayar kabari وهذا ما قرره وبطل الكلام كلام فيه شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله kuma wannan shine abinda Sheikhul Islam ya tabbatar ya kuma yi faffaɗan magana a kansa fi kitabi a cikin littafin sa al-aqidatul wasiliya a shafi na 37 zuwa 38 haythu qala inda yake cewa wa min al-iman yana daga cikin imani bil yawmil akhir da ranar lahira al'imanu bi kulli ma akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam imani da dukkan abinda manzon Allah ya bada labari mimma yakunu ba'da al-maut daga abinda zai faru bayan mutuwa fa yu'minuna bi fitnatil qabr da haka ahlus sunna sun yi imani da tambayar kabari wa bi azabil qabr da azabar kabari wa na'imihi da ni'imar kabari fa ammal fitnatu amma game da tambayar kabari fa innan nasa hakika mutane yuftanuna za a yi musu jarabawa fi kuburihim a cikin kaburburansu fayuqalu lirrajul za a ce wa mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka fayusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit ubangiji ta'ala zai tabbatar da mu'minai da magana tabbatacciya fil hayati dunya wato a rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma lahira fayaqulu al mu'min mu'mini sai ce Allahu rabbi Allah shine ubangijina wal islamu dini musulunci shine addini na wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi annabi muhammad shine annabi na amma al-murtab amma mai kokonto mai shakka fa yaqulu ha ha la adadi yace ban sani ba sami'tu an-nasa yaquluna shay'an ni ma naji mutane suna faɗin wani abu fa qultu ni ma nabi yadi ma kawai ni ma na faɗa fa yudrabu bi mirzabatin min hadidin sai a buge shi da wata guduma ta karfe fa yasihu sayhatan ya kwarma wata irin kururuwa yasma'uha kullu shay'in komai zai ji wannan ihun nasa illa al-insan banda mutum walau sami'a al-insan inda ko mutum zai ji karan na cikin kabari lokacin da ake dukansa la sa'iqa da ya suma thumma ba'da hadhihi al-fitna sannan bayan wannan fitinar ta kabari imma na'im wa imma azab ko dai mutum ya samu kansa cikin ni'ima ta dindindin ko kuma azaba ta dindindin ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama al-kubra babbar tunda mutuwa ita ce karamar tashin alkiyama ta mutum to akwai kuma babbar wanda kowa da kowa zai tashi fa tu'adul arwah lokacin da za a mayar da rawukan mutane ila al-ajsad zuwa gangar jikin su wa min al-ayat allati yastadillu biha ahlus sunna wal jamaa daga cikin ayoyin da ahlus sunnati wal jamaa suke kafa hujja da so ala isbati azab fitnatil qabr akan tabbatar da fitnar kabari qauluhu ta'ala shine faɗin Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu ubangiji ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli sabit da magana matabbaciya fil hayati dunya a cikin rayuwar duniya wa fil akhirah da kuma lahira wa zalika listidlalu nabi sallallahu alaihi wasallam biha abinda yasa suke kafa hujja da ita saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kafa dalili ya kafa hujja da ita ala isbati azabil qabr wajen tabbatar da azabar kabari kama fi hadithil bara bin azib kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bara'u dan azib radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal nabi sallallahu alaihi wasallam yace na yake cewa nazalat fi azabil qabr yace wannan aya ta sauka game da azabar kabari fa yuqalu lahu za a cewa wanda aka sa shi cikin kabari man rabbuka wane ne ubangijinka fa yaqulu rabbi sai ce Allah shine ubangijina ko fa yaqulu rabbi Allah yace Allah shine ubangijina wa nabiyyi Muhammad annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zalika qawluhu azza wa jal yace wannan shine daidai da fadin Allah mai girma da daukaka yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah sahihun akhrajahu al-bukhari amma al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1369 imam muslim hadisi na 2871 bi hadhan lafzi da wannan lafazin kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anar wannan aya wa amma al-ahadithu faqad tawatarat al-akhbar amma game da hadisai to lalle hadisai mutawatirai sun zo anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi thubuti azabil qabr wajen tabbatar da azabar kabari wa na'imihi da kuma ni'imar kabari kama sarraha bi zalika al-a'imma kamar yadda manya-manyan jagororin addinin musulunci suka bayyana da haka minhum daga cikin su al-imam ibn abdul bar al-imam ibn abdul bar ya tabbatar da wannan aqida fi tamhid a cikin littafin sa tamhid mujalladi na biyar shafi na 309 wa shaykhul islam ibn taymiya fi majmu'il fatawa haka shaykhul islam a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na 285 wa ibn abil izz da ibn abil izz في شرح الطهاوية في شرح الطهاوية أتكين شرح العقيدة الطهاوية مجلد نبي شافي لتري بيو ترى وكذا حافظ الحكم في معارج القبول حكم حافظ الحكم أتكين معارج القبول شرح سلم الوصول مجلد نبي شافي لتري شابقوي وغيرهم دو وسنسم ومن أمثلة الأحاديث daga misalan hadisan da suka tabbatar da azabar kabari hadithu Anas radiyallahu an hadisin Anas Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الله يتي إن العبد إذا وضع في قبري للي باوا إن أنسى شاكين قبرنسا وتولى عنه أصحابه متاننسا تسكى كاوش تسكى جوية بايا تسكى تبي وإنه ليسمع قرأ نعالهم للي ينجن قارة كلمنسو أتاه ملكان بلا شكوك داجي ذا سزومتا فيقعدانه سزوند شي فيقولان سچه دشي ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me kake faɗa game da ainihin hadha ar-rajul wannan mutum wato Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam fa amma al-mu'min amma mu'mini fa yaqulu sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida bawon Allah ne manzon sa ne fa yuqalu lahu sai ce da shi unzur ila maq'adika minan nar duba da mazauninka a cikin wuta qad abdalaka Allahu bihi Allah ya musanya maka da shi maka'adan min aljanna wajen wani wajen zaman a aljanna fa yarahu ma jami'an sai ga guraren zaman duk guda biyu wa amma almunafiq wal kafir amma munafiki da kafiri fa yuqalu lahu in an zo tambayar sa a ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajul me kake faɗa game da wannan mutum fa yaqulu sai ce la adri ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu nas kawai ni ma ina faɗa abin da mutane suke faɗa fa yuqalu sai a ce la taraita wala taraita la daraita baka sani ba wala talaita kuma baka karanta ba wa yudrabu sai addake shi bi madariqin min hadidin da guduma ta karfe darbatan dukan da fayasihu sayhatan a sakamakon wannan dukan zai yi ihu wato zai yi karar da yasma'uha man yalihi duk wanda ke kusa da shi zai ji gairar sakalaini banda mutum da aljan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisin na 1300 da saba'in da hudu imam muslim hadisi na ɗari biyu da tamanin da bakwai wa hadisu abu huraira ta radiyallahu an qal da hadisin abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce idza qubira al-mayyit idan an sa mamaci a cikin kabari aw qala ahadukum ko in an sa ɗayan ku a cikin kabari atahu malakani wasu mala'iku guda biyu za su zo aswadani baƙaƙe kirin azraqani masu fuska bulu yuqalu li ahadihima al-munkar ɗaya daga cikin su sunansa munkar wal wal wal wal akhar nakir shi ko ɗayan ana ce masa nakir fa yaqula da sai ce ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me zaka faɗa game da wannan mutum da aka aiko muku fa yaqulu ma kana yaqulu sai ya faɗe irin abin da ya kasance yana faɗa huwa abdullahi wa rasuluhu yace shi bawan Allah ne kuma manzansa ne wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fa yaqula li tasje da shi kad kunna na'lamu ai da ma mun sani annaka taqulu hadha wannan shine abin da ka kasance kana faɗa thumma yufsahu lahu fi qabri sannan sai a yalwata masa kabarin sa sab'una zira'an fi sab'ina murabba'in tsaw wato murabba'in wato zira'i 70 tsaw 70 fadi 70 ثم ينور له فيه sannan sai a haskaka masa ainihin wato kabarin nasa thumma yuqalu lahu sannan a ce da shi nan yi baccinka fa yaqulu sai ce arji'u ila ahli ina so ku bani dama in koma wajen iyalaina in je in gaya wa jama'ata fa ukhbiruhum in ba su labarin irin abin da yake da akwai fa yaqula ne ce da shi nan kai dai kai baccinka kana umatul arus kamar irin baccin ango alladhi la yuqizuhu wanda babu mai iya farkar da shi illa ahabba ahlihi ilayhi sai mafi soyuwar iyalansa zuwa gare shi waye mafi soyuwar iyalan ango a wajensa hatta ya ba'athu Allah min madja'i haka zai kwanta ya tabbacin sa har Allah ya tashe shi daga wajen kwanciyar sa zalika wannan wa in kana munafiqan in ka munafiki ne qala sami'tu an-nas yaquluna wa qultu mithlahu yace kawai mutane naji suna ta faɗa haka suna faɗa ni ma na faɗa la adri ban san ma'anar wannan ba fa yaqula la ce kad kunna na alama ai da ba mun sani annaka taqulu zalika haka kake fada fa yuqalu lil ard sai a ce wa kasa iltaimi alayhi matse shi fataltaimu alayhi sai kasa ta matse shi fataqtalifu fihi adla'uhu haƙarƙarinsa su saba na dama su shiga cikin na hagu na hagu su shiga cikin na dama fala ya zalu fiha mu'azzaban ba zai gushe ba ana masa azaba a cikin kabarin hatta ya ba'athu Allah har Allah ya tashe shi min mabja'ihi zalika daga wannan makwancin nasa wannan hadisin hasan ne a kharajahu tirmidhi hadisi na dubu na dubu goma ko da dubu ɗaya kai hadisi na dubu ɗaya da tamanin da ɗaya da saba'in da ɗaya masha Allah wa ibn abi asim fi sunna haka ibn abi asim a cikin as-sunna shafi na ɗari takwas da sittin da hudu wa hasanahu al-albani fi sahiha a raƙam na dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da ɗaya aqwalu al-a'immati fi ithbat na'im al-qabr wa 'adabi sai kuma zantuttukan malamai magabata game da tabbatar da ni'imar kabari da kuma azabar kabari qala al-imam ahmad rahimahullah fi usul as-sunnah imam ahmad a cikin usul as-sunnah a shafi na 67 zuwa na 71 a hashiya ta amr yana cewa wal imanu bi azabil al-qabr imani da azabar kabari wa anna hadhihi al-umma kuma lalle cewa wannan al'umma tuftanu za a jarabce ta fi kuburiha a cikin kaburburanta wa tus'alu za a yi mata tambaya anil iman game da imani wal islam da musulunci wa man rabbihi wa min rabbihi kuma za a tambaye mutum game da ubangijinsa wa min nabiyihi kuma daga annabinsa wa ya'tihi munkarun wa nakir sannan mala'iku munkar da nakir za su zo masa kaifa sha'a wa kaifa arada wal imanu bihi wa tasdiqu bihi yake cewa kaifa sha'a yanda ya so wa kaifa arada yanda kuma ainihin yayi nufi wal imanu bihi imani da wannan wa tasdiqu bihi da kuma gaskatawa wato da yin imani da shi da kuma gaskatawa game da shi wa qala al imam at-tahawi fi aqidati a shafi na 50 taliqul albani wa bi azab al qabr yace imani da azabar kabari liman kana lahu ahlan ga wanda ya cancance ta wa su'alu munkarin wa nakirin fi qabri da kuma tambayar munkarun da nakira a cikin kabarinsa an rabbihi tambaye shi game da ubangijinsa wa dinihi da annabinsa wa nabiyihi da annabinsa alama ja'at bihi al-akhbar kaman yanda hadisai suka zo an rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an sahaba da kuma sahabbai ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yarda wa qala al-imam ibn qudama ibn qudama fi lam'at al-i'tiqad a cikin lam'at al-i'tiqad shafi na 111 sharhin usaymin yace wa azabul wa azabul qabr wa na'imuhu azabar kabari da ni'imar kabari haƙun gaskiya ne wa qad ista'adha an-nabi sallallahu alaihi wasallam min domin manzon Allah da kansa ya nemi tsari daga azabar kabari wa amara bihi kuma yayi umarni da a nemi tsari daga azabar kabari fi kulli salatin a kowace sallah wa fitnatul qabr haqqun kuma tambayar kabari gaskiya ne wa su'alu munkarin haq tambayar munkar gaskiya ne wal ba'du ba'da al maut haqqun haka tashi bayan an mutu shi ma gaskiya ne wa qala al qahtani rahimahullah imam al qahtani shi ma ya faɗa fi fin nuniya a cikin nuniya yake cewa wa hayatuna fil qabri ba'da mamatuna ko ba'da mamatina haqqan wa yas'aluna bihi al malakani wal qabru sahha na'imuhu wa 'adabuhu wa kilahuma linnasi muddakharani yace wa hayatuna rayuwar mu fil qabr a cikin kabari ba'da mamatina bayan mun mutu haqqan gaskiya ne wa yas'aluna bihi al malakani kuma mala'ikun nan guda biyu za su yi mana tambaya game da shi ainihin wato zaman kabari wal qabru sahha na'imuhu sannan kabari ni'imar kabari ta inganta wa azabu haka azabar da za a yi wa wasu a cikin kabari ita ma hadisai sun inganta sun tabbatar da haka wa kilahuma kuma dukkan waɗannan abubuwan guda biyu da azabar da ni'imar linnasi ga mutane mudakhara ne an tanadar musu an ajiye musu wani an ajiye masa ni'imar an tanadar masa ita wani kuma azaba qultu sai ce wa qawalul a'immati sunna wato maganganun jagorori da malaman sunna fi hadal baya a wannan babi kasiratu suna da yawa ba littafaku ala zalika kai bari ma sun hada akan haka kama nukila zalika ko kama naqala zalika al-imam ibn Usaymin kaman yanda Sheikh ibn Usaymin ya ruwaito haka rahimahullah fi sharhi lum'at al-i'tiqad a shafi na 112 khilafan li ahli al-kalam sabanin ahli al-kalam ma'abuta falsafa min al-mu'tazila daga mu'tazilawa wal khawarij da khawarijawa wa kad ankaru azab al-qabr duk wanda kaji yana yin inkari game da azabar kabari ko ni'imar kabari ko ba tambayar kabari to ko dai ba mu uta zane ne ko kawariji an fahimta ko yawa yake ta kada an karu azabal kabar domin su ne suka yi inkari game da azabar kabari wa na'imihi da ni'imar kabari li tahkimi uqulihim ala nuqul saboda ko da yaso su suna hukunta hankulan su akan nafsi aw li jahlihim bin nusus ko kuma saboda yanda suke jahiltar nassosin alqur'ani ko nusus shar'iyya suke jahiltar nassosin shari'a كما أشار إلى ذلك ابن أبي داود رحمه الله في الحائية كما يند ابن أبي داود يي إشارة إزوا ذاك تكل لتافن في الحائية حيث قال عندي كتوا ولا تنكرا جعلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصه yace karka kuskura ka yi inkari saboda jahilci ka yi inkari ka ce babu wani munkar da nakir walal hauda ko kuma kai musu ka musunta ka yi inkarin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal mizana ko mizani innaka tunsau hakika ana ma nasiha kakkai haka fa'idatu hal azabul qabr wa na'imuhu ala ar-ruh wal badan jami'an aw ala ahadihima shin azabar kabari da ni'imar kabari za a yi wa ruhin mutum ne ko kuma za a yi wa wato za a yi wa ruhi da gangar jiki ne gaba ɗaya ko kuma akan ɗaya daga cikin su za a yi azabar ko za a yi ni'ima shin za a yi wa ruhi ne kawai ni'imar ko azabar ko kuma za a yi wa gangar jiki ne kawai banda ruhi ajaba an hadha su'al shaykh al-islam ibnu taymiya shaykh al-islam ibnu taymiya ya bada amsar wannan tambaya fil fatawa cikin fatawa mujalladi na 4 shafi na 313 فقال yake ta balil azab wan na'im ala an-nafs wal badan jami'a yace azaba da ni'imar kabari za a yi su ne akan ruhi da kuma gangar jiki gaba daya bi ittifaqi ahli sunnati wal jamaa wannan shine abin da ahli sunna suka yi ittifaqi akai an fahimta tana'amun naf ko tun'amun naf wa tu'azzabu munfaridatun anil badan ana ni'imta zuciya wa tu'azzab ana azabtar da ita munfarida ita kadai anil badan ba da gangar jiki ba wato azabu ana kuma azabtar da ita muttasilatun bil badani wal badanu muttasilun biha wato alhalin tana haduwa da jiki jiki yana haduwa da ita fa yakunu an-na'im wal azabu alayhima dan haka sai zamanto da ni'imar da azabar da akan su su biyan za'iwa fi hadhihi hal a wannan halin mujtami'ataini duk sun hadu akan ni'imar ko kuma ainihin wato azaba kama ya kunu lirruhi munfarida anil badan kaman yanda yake kasancewa ga ruhi shi kadai ba da gangar jiki ba to yana kuma iya yiwuwa ga gangar jiki ba da ruhi ba amma a wannan babin da azabar kabari da ni'imar kabari ga susubin ake yiwa da gangar jiki da kuma ruhi اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونسالك ونسالك نعيمه yace ya Allah muna neman tsarin ka daga azabar kabari muna roƙonka ni'imarsa اعتقاد الأئمة الأربعة ووجوب اتباع منهجهم السلفي yake cewa aqidar al-a'immatul arba'a manyan malaman mazhabobin nan guda hudu mecece aqidar su wa wujubi ittiba'i manhajihim as-salafi da kuma wajibcin bin manhajin su irin na salafiyya qala an-nazim rahimahullah hadha i'tiqadu ash-shafi'i wa malik wannan ita ce aqidar imam shafi'i da malik wa abi hanifata da abi hanifata thumma ahmad yunqalu ana karatu kana kallon wani gurjan da hawo mi dage kake sai ka ce in ka ji san kallon zaka fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta fama alayka mu'awwalu al-mufradat yunqalu ay yurwa an fahimta ma'ana fa in ittaba'ta sabilahum ko kuma wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu ay yurwa mu'awwalu ay mu'tamad fama alayka mu'tamadun idan wato wannan ita ce aqida ta ahlul wato ta imamu shafi'i imam malik abi hanifa haka kuma aka ruwaito daga imamu ahmad idan ka bi tafarkin su to ka dace wa in ibtada'ata in ku ka karkace ka bi bid'a amma alayka mu'awwalu to ka sani baka da madogara asharh laqad ahsana an-nazim rahimahullah qawlan lalle mawakin wannan littafi ya kyautata magana hay sukta tama manzumata inda ya karasa wato ya cike wato ya rufe wannan manzuma tasa mushiran yana mai yin ishara ila anna jami'a ma zakarahu cewa dukkan abin da kaji ya ambata fi hadhihi manzuma a wannan littafi huwa i'tiqadul a'immatil arba'a ita ce aqidar manyan malaman mazhabubun nan guda hudu wa hum sune al-imam Abu Hanifa wal imam Malik wal imam Shafi wal imam Ahmad wa i'tiqadu ha'ula'i al-a'imma kuma aqidar wa'annan jagorori limaman shari'a huwa ma na daga bihir kitabu wa sunna shine abinda alqur'ani ya faɗa da sunna wa ma kana alaihi sahaba kuma shine abinda sahabbai suke kai wa tabi'i wa tabi'una da tabi'ai da mabiyansu lahum bi ihsan mabiyansu da kyautatawa wa laysa bainahum niza'un fi usuluddin wayannan manyan malaman mazahib din ba su da bambanci da jayayya game da usuluddin asali da ainihin wato na addini bal hum muttafiquna ala jami'i masail usuluddin dukkan su sun haɗu akan dukkan matsalolin usuluddin ma a da matsalatul iman in ka cire matsalar imani ko ma can ƙasa matsalar imani ne kawai aka samu li anna aba hanifa domin shi abu hanifa yara shi yana ganin annal imana la yazidu wa la yanqusu imani baya raguwa baya karuwa wa hadha huwa al fariqu bayna aqidatil imam abi hanifa fil iman fil iman wa bayna aqidati sahir al a'imma wannan shine kawai abin da ya bambanta aqidar imam abu hanifa da sauran su imam malik imam shafi'i da imam ahmad da wasunsu shi yana ganin imani su sun ce yana karuwa yana raguwa shi kuma ya ce baya karuwa baya raguwa wal haqqu ma'ahum kuma gaskiya tana tare da sauran shi kuskure yayi imam abu hanifa wa qawlu abi hanifata mujalibun li sawab domin wato ra'ayin abu hanifa anan ya kauce wa gaskiya ya kauce wa daidai ya yi gefe ma'ana ya rafi wa huwa ma'ajurun fil halatain amma zai samu lada a halayen guda biyu domin ijtihadi insha Allah wa qad zakara ibn Abdul Bar wa ibn Abdul Iz ma yash'uru kuma sannan ibn Abdul Bar da ibn Abdul Iz al-Hanafi dukkan su sun ambaci abin da zai nuna cewa anna aba hanifa shi kansa abu hanifa raja'a min qawlihi ya da daga wannan ya da daga rakiyar wannan kaulin nasa wallahu a'lamu bis sawab Allah shine yafi sanin daidai انظر كقوما كدوبا اعتقاد الأئمة الأربعة نا الشيخ محمد ابن عبد الرحمن الخميس أشافينا ومشاشنا الإيمان بصفات الله كمان إيمان سنما صفوف الله دك سن هدا كي وأن القرآن كلام الله كما سن هدا كان شاء القرآن زنشان الله غير مخلوق بابنها للتابني وأن الرب سبحانه وتعالى ينزل من السماء بلا كيف kuma dukkansu Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad bin Hanbal sun haɗa kan cewa Ubangiji ta'ala yana sauka daga sama sauka irin wanda ta dace da shi ba tare da kaifiya. Wa rubiyatul wa rubiyatul mu'minina li rabbihim yawm al-qiyamah kuma sun haɗa kan cewa mu'minai za su ga ubangijin su ranar al-qiyama. Wa kal imanu bima yakunu ba'da al-maut haka kamar imani bayan abin da zai faru bayan mutuwa ila yawm al-qiyama har zuwa ranar alkiyama min fitnatul kabar na fitnar kabari wal mizan da mizani was sira da sirati wal haud da tafki wa kal ikrar haka ma kamar tabbatarwa bi huquqis sahaba da haƙoƙin sahabbai wa ahlul bait da ahlul bait wa gairi zalika da wannan haka mimma zakarahu nazimu daga abinda mawakin wannan littafi ya ambata fi hadhihi manzuma a cikin wannan manzuma bal kanu yunkiruna ala ahli al-kalam min al-jami'a bari ma dukkan su sun kasance suna yin inkari ga ma'abota ilmul kalam cikin jahmiya da mu'tazila wal asha'ira da ash'ariyawa wa gairihim da wasu su kama qala shaykhul islam ibn taymiya fi kitab al-iman kamar yadda shaykhul islam ya faɗa a cikin kitabul iman shafi na 350 zuwa shafi na 351 yake cewa walakin min rahmatillahi li ibadi sai dai yana daga cikin rahmar da Allah ya yi wa bayinsa annal a'immata waɗannan shugabannin limaman shari'a alladina lahum fil ummati lisanu silikin wanda suna da harshe na gaskiya sun samu karɓuwa cikin al'umma kal a'immatul arba kamar wayannan limaman shari'a guda hudu wa gairihim da wasu su kanu dukkan su sun kasance yunkiru ala ahlil kalam suna yin inkari ga ma'abuta ilmul kalam min aljahmiya wato daga jahmiya qaulahum fadin su fil qur'an game da alqur'ani cewa makhluki ne duk sun yi musu inkari akan haka wal iman da kuma imani wa sifatir rabb da kuma sufofin ubangiji wa kanu muttafiqina ala ma kana alaihi salaf kuma gaba su sun kasance sun hada akan abinda magabata na kwarai suka tafi akai min na cewa annallaha yura fil akhirah Allah za a ganshi ranar lahira wa annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluq kuma alqur'ani zancen Allah ne ba abin halitta bane wa annal imana la budda fihi min tasdiqil qalbi wal lisan kuma lalle imani ba makawa a cikin zai an samu gaskatawa ta zuciya da ta harshe wa qala rahimahullah fi minhajus sunna shaykhul islam a cikin minhajus sunna mujalladi na biyu shafi na 106 yace innal a'immatal mashhurina kullahum lalle limaman shari'a gabaki ɗayansu almashhuri na shahararrun nan kullahum gaba ɗayansu yuthbitu na sifat suna tabbatar da siffofi lillahi ta'ala ga Allah ta'ala wa yaquluna suna cewa innal qur'ana kalamullah lalle alqur'ani zancen Allah ne laysa bi makhluqin ba abin halitta bane wa yaquluna suna cewa inna Allah yura Allah za a ganshi fil akhirah a lahira hada mazhabu sahaba wannan shine mazhabin sahabbai wa tabi'ina lahum da mabiyansu bi isanin da kyautatawa min ahlil bait daga ahlul baiti wa gairihim da wasunsu wa hadha madhhabu al-a'immati al-matbu'ina kuma wannan shine mazhaba ta limaman da ake yi wa biyayya misal malikin kaman malik bin anas wa thawri da thawri wal layth bin sa'ad da layth bin sa'ad wal auza'i da al-auza'i wa abi hanifata wa shafi'i wa ahmad wasu ila shekul islam ibn taymiya fil fatawa an tambayi shekul islam a cikin alfatawa mujalladi na biyar shafi na 256 an i'tiqad shafi'i game da mecece aqidar imam shafi'i fa ajaba bi qawlihi sai ba da amsa yace i'tiqad shafi'i wa i'tiqad salaf al-islam kamalik wa thawri wal auza'i wa ibn al-mubarak wa ahmad bin hanbal wa ishaq bin rahuya wa huwa i'tiqad al-mashayikh al-muqtada bihim yake cewa aqidar imam shafi'i ita ce irin aqidar imam malik imam sauri imam al-auza'i ibn al-mubarak ahmad bin hanbal ishaq bin rahuya kuma ita ce aqidar manya manyan malamai da ake koyi da su kal fudail bin iyab kaman fudail bin iyab wa abi sulaiman ad-darani da abu sulaiman ad-darani wa sahal bin abdullah at-tusturi da kuma sahal ibn abdullah at-tusturi wa gairihim da wasun su fa innahu laysa baina ha'ula'i al-a'immatu wa amsalihim niza' domin a kano waɗannan shugabannin shari'a da wasu da ire-irensu babu wani jakin jafi usuluddin game da usuluddin wa kadhalika abu hanifa haka ma abu hanifa fa inna da sabit anhu domin aqida da ta tabbata daga gare shi fit tauhid game da tauhidi wal qadar da qaddara wa nahwi zalika da makamancin haka muwafiqul li i'tiqadi haula daidai yake da aqidar waɗancan da aka ambata huwa ma kana alaihi as-sahaba shine abin da sahabbai suke kai wattabi'una lahum bi ihsan da masu kyautatawa wato mabiyan su zuwa da kyautatawa wa ma wa huwa ma na daga bihi kitabu wa sunna kuma wannan shine abin da alqur'ani da sunna ya faɗa qultu sai na ce idza tabayyana laka kai mai karatu idan yanzu ya bayyana a gare ka anna haula ila imma wa'annan limaman shari'a muttafiquna sun hadu ala jami'il usul al-i'tiqadiyya akan dukkan asali na aqida ta musulunci illa mastus ne sai dan abin da aka togace na Imam Abu Hanifa a can wanda shi ma an ce kuma ya dawo daga rakiyarsa wa anna i'tiqadahum kuma cewa lalle aqidar waɗannan malamai muwafiqun lil kitabi was sunna ta dace da alqur'ani da sunna fa alam to ka sani annattiba'a manhajahum bin manhajinsu da tsarinsu wa sabilahum da tafarkinsu wajibun daruri wannan wajibi ne kuma tilas liman yuridu tawfiqa amma fa ga wanda yake son ya dace wan najah ga wanda yake so ya rabauta fi dunya wal akhirah a duniya da lahira li'annahum salafun salih domin su ne magabatan mu na kwarai alladhina hum khairun nas waɗanda su ne fi mafi alkhairin mutane ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahaba da sahabbai radiyallahu anhum wa dhalika liqaulihi ta'ala wannan ku saboda fadan Allah ta'ala wa man yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ya bi tafarkin da ba na mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu jibunta masa abin da ya jibunta wa mislihi jahannam za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'ad masira ba kuma ta yi muni Allah ya kiyaye wa lima rawahu al-bukhari haka da hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi na mai lamba ta 3651 da Imam Muslim hadisi mai lamba ta 2533 ana Abdullahi bin Mas'ud na radiyallahu an daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane sune karni na thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda ke biye da su thumma alladhina yalunahum sannan waɗanda suke biye da su thumma yaji'u aqwamun to daga nan ne kuma wasu mutane za su zo marasa kan gado tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar ɗaya daga cikin su eh tasbiqu to thumma yaji'u qaumun sannan wasu mutane za su zo tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu shaidar ɗayansu tana rigar rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatahu rantsuwarsa ta riga shaidarsa ma'ana faɗa ba a tambaye ka mutumin da zai zo ya rantsuwa akan ƙarya kan a nemi shaida ya bayar ba a ce rantse ba ya rantse an fahimta to daga nan aka fara samun makaryata da masu kaza masu kaza da sauransu وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وانا متن يا تنبيا النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير وإن متعنين سكف الهيل قال القرن الذي أنا فيه متعنين سكف أقرن دلك تكنسا ثم الثاني سنن قرني نبي ثم الثالث سنن أكو صحيح أخرجه مسلم Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin hadisi na 2536 Imam Ahmad a mujalladi na bakwai hadisi na ɗari da ainihin wato shafi na ɗari da hamsin da shida. To mujalladi na shida kai ko? Wai sauri nake sai mu abu na mujalladi na shida shafi na ɗari da hamsin da shida. Wa rahimallahu man qala Allah ya ji kan wannan da ya ce wa kullu khairin fitti ba iman salam wa kullu sharrin fitti da iman khala dukkan alheri yana cikin bin magabata dukkan sharri yana cikin kirkirar bid'o'in waɗanda suka zo daga baya tamma shar bihamdillah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk